الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاب يرقى رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti allah ya gafarta mishi wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kwana jiya a farkon suratul rahman yau ma za mu sake tahi a farkon suratul rahman mai Allah ya ce alaramma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ar-Rahman wato Allah shi ne mai rahama shi ne mai ainihin wato kyauta shi ne mai jin kan bayi duniyarsu da lahirarsu wannan suna ne daga cikin sunayen Allah ar-Rahman kamar yadda ya faɗa a wani guri ya ce wa idha qila lahumus judu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura idan aka ce su yi sujuda ga ar-rahman wanda shine Allah qalu sai ka sun ce wa man rahman waye ne ar-rahman anasjudu lima ta'muruna yanzu ma yi sujuda ga wanda kake umartar mu wa zadahum nufura wannan sai ya kara musu gudun Allah da nesa da ubangiji a wani guri alarma ya ce qulidu Allah awidu ar-rahman الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الله يتي قل ادعوا الله كتي مسو سكرا الله الله الله su kira sunan Allah a ur rahman ko su kira Allah da ar-rahman duk ɗaya ne duka sunan Allah ne ayyan ma tad'u kowanne daga ciki idan kun kira dai falahul asma'ul husna Allah yana da sunaye masu yawa masu kyau kuma masu inganci kullu asma'illahi husna dukkanin sunayen Allah kyawawa ne kuma asma'uhu asma'un wa awsafun ko a'lamun wa awsafun sunayen Allah sunaye ne kuma sufofi ne don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna ku ce ko ar-rahman ko ku ce Allah duka wannan sunayen Allah ne subhanahu wa ta'ala al'imamu Muhammad bin Salihul Uthaymin a cikin littafinsa alkawa'idul muthla fi sifatin lahi wa asma'ihil husna ya ce sunan Allah ar-Rahman yana ɗauke da abubuwa guda biyu zuwa uku abu na farko dai sunan na ar-Rahman sunan Allah ne ba a kiran ɗan adam da hi a cewa wani rahamanu ko ar-rahman sai Allah na biyu bayan kasancewar sunan na Allah ne ar-rahman yace so sannan kuma siffar Allah ne yarhamu man yasha'u yakan yi rahama ga wanda ya ga dama subhanahu wata'ala daga cikin wanda suka bihi suka yi abin da yake so abu na uku yace sannan wannan rahamar tasa kuma takan sadu da bayi wato min asma'ihi ar-rahman ومن صفاته الرحمة والرحمة تلزم المؤمنين sunan Allah ne ar-rahman siffar Allah ne rahama sannan kuma wannan rahama ta kallizunci muminai tun daga nan duniya har lahira da haka yace qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو shine Allah wanda ba a bauta wa kowa sai shi ba wanda ya cancanci bauta da dukkanin dangoginta da nau'o'inta in ba shi ba subhanahu wa ta'ala sannan huwar rahamanu shi ne kuma arrahamanu mai rahama ga bayi duniyarsu da lahira arrahimu mai jin kan muminai a duniya da lahira baki daya wannan duka yana nuna mana irin yadda wannan suna yake da tasiri da alheri da albarka ga wanda yake mumini musulmi cewa sunan allah arrahman wato rahama ce wacce take luzumtar bayinsa muminai kadai yasa yake cewa rahamati wasi'at kullu shay'in a rahmata ta yalwaci dukkanin wani abu fa sa'aktubuha lil ladina lil ladina yu'minuna ko yawa lil ladina amanu sannan zan rubuta ta zan tabbatar da ita ga wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kirki suka yi aiki na gari don haka dai ar-rahman Allah mai rahama mai jin kai allamal qur'an jiya mun yi bayani dangane da allamal qur'an dinnan wanda kusan a kanta tafsirin mu na jiya ya ƙare mun kawo ayoyi da suke nuna wato abin da ya shafi ƙur'anin nan da falalarsa da ƙimarsa da martabarsa da alherinsa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce khalaqal insana Allah shi ne ya halicci ɗan adam ma'ana babu wanda ya halicci wani abu da kake gani a wannan duniya tun daga kan ɗan adam har ƙasa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wato Allahu huwal munfaridu bil khalq Allah abin a kaɗaita shi ne da halitta Allah shi ya halitta shi ya mallaki halitta kuma shi yake juya halitta wato dangane da tauhidin rububiyya dole ne mutum ya imani da abubuwa guda uku na farko ya imani Allah shi ya halitta na biyu ya imani Allah shi ya mallaki halitta na uku ya imani Allah shi kaɗai ke juya halitta babu wanda ya taya Allah wajen halitta ba wanda ya taya shi babu kuma wanda suka yi joyin benca da ubangiji wajen mallakar halitta ba kuma wanda yake taya Allah gudanar da halitta kullu yawmin huwa fi sha'an kullum Allah a cikin sha'ani yake yakan azurta wasu yana menene talauta wasu yana ba wasu lafiya yana ainihin wato sanya jinya ga wasu yana ainihin wato ba wasu kuɗi yana kuma talauta wasu yana inganta wasu da kawata wasu yana kuma wargaza da sha'anin wasu da watsa sha'anin wasu wasu ya taimake su wasu ya dan kwafar da su to haka Allah madaukakin sarki yake shi kadai ya halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake juya halitta ba wanda yake taya shi هو الله الخالق البارئ المصور Mm, له الأسماء الحسنى mm.
يسبح له ما في السماوات والأرض Mm.
وهو العزيز الحكيم هو ال- هو الله الذي هو الذي huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir Allah shi ne mahalicci mai kagar halitta kuma mai suranta ta shi ya halitta shi ya suranta halitta ya kawata ta ya inganta ta a bisa yadda ya ga dama huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna sunaye kyawawa wanda suke da ma'ana mai kyau da kuma tabbatuwar ma'anarsu ga bayi sun tabbata ga Allah lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da kasai gaba ɗaya mallakar Allah ne wa huwa al-azizul hakim lalle Allah mabuwayi ne wanda yake mai hikima allama al-bay- allamahul bayan Allah shi ya sanar da dan adam bayani to ba ma dan adam ba duk wata halitta da ka gani a duniya da take da barbarun yadda za ta rayu to Allah shi ya ilmantar da ita wannan kaga dan adam ya san yanzu dan idan an tashi daga an tashi daga nan kowa ya san ina zai je ko to Allah shi ya ilmantar da kai wannan ilimin kai baka taba tunanin ya aka yi ka gane in ka fita yadda za ka yi kwana ka bi layin gidanku kai kwana ka je ka higa ɗaki baka taba tunanin ya aka wannan abin yake faruwa ba baka taba tunanin wanne irin sufurin Allah ya saka a jikinka wanda yake jujjuya gaɓoɓin jikinka ba yanzu idanka da kake kiftawa baka taba tunanin wannan sufurin Allah ya sa a cikin wannan fata wannan in ka so ka daga sai ka ji idan ya dagu in ka so ka rufe kuma ka ji ya rufu ba baka taba nazarin wannan ba baka taba tunanin bakinka da yake motsi wannan sufurin aka saka ma ta ciki wannan inji ne ta ciki wanda yake saka idan za ka yi magana bakin sai ya motsa kuma ka faɗi irin abin da kake so sannan kuma ka furta irin kalaman da kake bukata kuma a daidai wannan lokacin wane zai yi magana da baki da harshe da komai wane ma zai yi magana da baki da harshe da komai amma sai wane ya yi magana da baki da harshe da wani yaren da kai sai dai ka ji gwalanci amma ba ka gane me yake fara haka ne shi ma wani ya yi magana da baki da harshe ya yi gwalanci amma wallahi harafi ɗaya ba za ka gane me yake nufi ba jama'a haka ne ko ba haka ba menene wannan yana nuna mana buwaya ta ubangiji wajen iya halitta da kuma yadda ke tsara halitta da yadda yake aiwatar da halitta ka duba kaza ta san yadda za ta yi koyi ta san yadda za ta yi ƙyanƙyashe ta san yadda za ta raini 'ya'yan kuma su girma kuma su yi amfani su tashi su girma su yi duk abin da ake bukata wa ya sanar- ya- wa ya sanar da kaza wannan abu Allah to shine allamahul baya Allah shi ya ilmantar da kowa bayani da yadda zai rayu da yadda zai mu'amalarsa duba kifi a cikin ruwa kai yanzu idan ka danna kanka a ruwa kai sakon goma to karshen ta an dago kan sai kuma asibiti haka ne ko ba haka ba amma kifi shi kuma haka zai danna kansa a ruwa a ciki ya shaka ya sha ruwan ya rayuwarsa ya bacci ya farka ya komai a cikin ruwa ka taɓa nazari ya aka yi kifi yake iya rayuwa a cikin ruwa amma kai ba ka iya rayuwa a ruwa me yasa ka- abin nan sannan ka duba kai kana rayuwa a tudu ba abin da yake damun ka amma daga an ɗauko kifi kuma aka ajiye shi akan tudu yayi awa ɗaya mai kyau to sai dai a danna shi a tukunya ya gama yawo haka ne ko ba haka ba ya gama yawo ka taɓa tunanin wannan ka taɓa tunanin yadda yanzu mace n- mutum idan tana da ciki za a je awu a gwada cikin lafiyarsa kalau ko ba kalau ba haka ne ko ba haka ba sannan idan ta haihu akwai ungozoma sannan akwai wanda za ta yanke cibiya akwai wane ne akwai wane ne da Allah nuna mun ungozomar tunkiya ko akuya nuna mun asibitin gwada sikanin na cikin akuya ko na tinkiya yaya kwanciyar yaron kar a samu tangarɗa wajen haihuwa nuna mun babu na fata an fahimta wannan duka yana daga cikin allama bayan Allah ya halitta dan adam ya halitta duk wata halitta kuma ya ilimantar da ita yadda za ta yi rayuwarta da yadda za ta ci abinci da yadda za ta sha ka duba ka ga tsuntsu mana tsuntsu zai yi gida gidan nan a- da irin yayi hakan da zai dinga ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya zai dinga ɗauko tsinke yana sassarƙafa shi yana sassarƙafa shi har sai ya yi gidan da zai kwanta da shi da 'ya'yansa kuma ya yi gidan ya kwanta da iska da ruwa sai ta zo ta dubi iskar sai ta zo ta samu gidan ɗan adam da aka yi shi da kwankere aka yi shi da siminti aka yi shi da duk wani abin da zai kawata shi ya ƙarfafa shi iskar sai ta zo ta yi ɗiban karan mahaukaciya ta watsa gidan gaba ɗaya amma na tsuntsu da yayi aka yi shi amma yana zaune lafiya ka taɓa tunani akan wannan ka taɓa nazari akan wannan na tsuntsu a gama iskar duniya sai dai kawai ya reshe ya ta lilo da shi yana jin daɗi yana ƙara gyangyaɗi mai zaƙi amma kai idan ana ruwa sai dai ka dinga subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar dan idan ba Allah ya kiyaye ba sai Allah ya antayo gidan a kanka haka ne ko ba haka ba to Allah shi ya ilmantar da ɗan adam ya ilmantar da dabbobi da tsuntsaye da komai bayani wani daga cikin magabata wani daga cikin magabata ya rubuta wani littafi ya sa sunayen tsuntsaye ne da amfaninsu gaba ɗaya sai game da wani daga cikin magabata malamai sai ce kaga wannan littafin akaramaka Allah ya ce ya ce ko kuna ta karantar da sallah da azumi da aikin hajji da zaka Allah ya saka ya ce ni kuma na tara sunayen tsuntsaye ne da kuma ayyukansu akwai tsuntsun da yake da ainihin wato menene baki da ƙafa da faratu akwai kuma tsuntsun da yake da menene da gashi akwai tsuntsun da bashi da gashi akwai tsuntsun da yake da kaza ya dinga kawowa dai sai ce to ai ala gafarta malam ka bata wa kanka lokaci yace ai matsalar guda ɗaya ne yace ka lura yace duk tsuntsun da ka ganshi duk tsuntsun da ka ganshi wato yana da faratu yana da ainihin wato baki min ƙar to wannan tsuntsu yana daga cikin tsuntsayen da Allah ya halatta cinsu sai dai wasu ɓangare daga cikinsu duk tsuntsun da kaga ba shi da wannan to da wahala ka same shi yana daga cikin tsuntsayen da Allah ya halatta cinsu sai ka masa misali da jemage yace kaga jemage ba shi da gashi haka ne sannan jemage yana da dubura kamar yadda ɗan adam yake da me da dubura sannan jemage yana da menene kunne da ka sani fala-fala za ka gan shi a jikinsa ya ce to ka rike wannan fomular da ka rike wannan fomular duk da ba za ka bata kanka lokaci wajen irin waɗannan ba shi yasa idan ka shiga duniyar tsuntsaye da duniyar alman planning wato za ka gane Allah ba karamin mabuwayi ba ne irin yadda Allah ya halitta a cikin tsuntsaye da dabbobi kusan ma malamai suka ce bai iya- bai nuna gwanintarsa ta allantakarsa a cikin ɗan adam ba Allah ya fi nuna gwanintarsa da iyawarsa a cikin halittar dabbobi da tsuntsaye to wannan yana daga cikin duka allama bayan ya sanar da ɗan adam da dukkanin halittun da ya yi bayanin yadda za su rayu da yadda za su ainihin wato kasance a wannan duniya Allah ya shirya da mu Allah ya ce ashamsu rana wal qamaru da wata bi husban suna tafiya ne cikin lissafi wato kowace ra- kowanne yanayi yana tafiya a bisa yanayin da Allah maɗaukakin sarki yake bukata shi yasa yace la shamsu yanbaghi laha والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار مم.
وكل في فلك يسبحون Allah ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wallahi rana bai dace gare ta ba da ta riski wata wala lailu sabiqun nahar haka kuma dare bai dace gare shi bai rigayi mai yini yace wa kullum kowanne daga cikin su fi falakin a cikin falakinsa ko falakinsa yasbahuna yake ninkaya ma'ana ake lissafin yanayinsa da tafiyarsa yasa duk yadda rana za ta yi gaggawa ba ta isa ta zo ta samu dare a inda yake ba lalle sai dare ya tafi sannan ta me ta zo ta haka duk yadda dare yake da gaggawa kamar yadda Allah yake cewa ya tulubuhu hafifan wa shamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamina wato dare yana neman yini da gaggawa Allah kuma yace da dare da rana da taurari duka an hore su ne da umarnin wane ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ala ku saurara lahul khalqu halitta ta waye ta Allah ce wal amru qiyama ma ta waye ta Allah ce an gane magana da kyau ko tabarakallahu rabbul alamina wato albarka ta tabbata ga ubangijin halittu baki daya da haka yace la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahuna da haka yace wash-shamsu ash-shamsu rana wal qamaru da wata bi husban suna tafiya a cikin lissafi suna tafiya a cikin falakin su ba wanda zai rigayi wani ba wanda kuma zai higa cikin wani sai ce wannajumu Allah ya ce da kuma tauraro wannajumu da tauraro washajaru da kuma ainihin wato bishiyoyi yasjudan dukkaninsu suna sujuda ga Allah wasu malamai suka ce abinda ake nufi da annajumu wato ibnu jarir yace ikhtalafa al-mufassiruna fi ma'ana qawlihi wan najmu malaman tafsiri sun yi saɓani akan me ake nufi da annajmu ba da ijma'ihim ala anna shajara ma kama ala saƙin bayan sun haɗu akan cewa abin da ake nufi da ashajar shine dukkanin abin da yake da ainihin wato saiwa a ƙasa wato duk bishiyar da take da saiwa a ƙasa kuma take da reshe sanda wanda ya riƙe ta ita ce ake kira ashajar to amma annajmu malamai sun yi saɓani akan menene ake magana faqala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce annajmu man basada ala wajhil ardi minan nabatat dukkanin tsiron da yake shimfiduwa a ƙasa kamar ka ce wake ko wake kaga a ƙasa yake ne yake shimfiduwa to shine anan Allah yake nufi annajmu washajar yasjudan kamar ka ce kenan bishiyar da take da saiwa take kuma da sanda da kuma bishiyar da ba ta da saiwa take shimfiɗuwa a ƙasa gaba ɗaya suna sujuda ga waye ga Allah to wanda suka fassara da haka wato kamar suna nufin annajmu kenan ya zama dukkanin tsuron da yake shimfiɗuwa a ainihin wato a ƙasa wa qad ikhtarahu ibn jarir kuma wannan maganar cewa bishiyar da take shimfiɗuwa a ƙasa take yaɗo a ƙasa kamar wake kamar dankalin hausa ko dankalin turawa da shauransu kamar kankana kamar guna kamar kabewa da dai shauransu wanda suke shimfiɗuwa su yaɗo a ƙar to su ake nufi da annajmu a nan al'imam ibnu jarir ya ce shi ma zaɓi wannan magana allah ya masa rahama wakila wasu malamai suka ce annajmu abinda ake nufi da annajam allazi fis sama'i ita ce dai tauraron nan da ka sani a ina a sararin samaniya wa hazal qawlu huwa al-azharu malam ainihin wato a mai littafi mai tafsiri ya ce wannan magana ita ce kuma tafi bayyana wallahu a'lam ya ce zabo domin akwai aya a cikin suratul hajji da ta ɗaura gindin cewa annajmu ana nufin tauraro da yake sama alarama mai Allah ya ce ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم Allah maɗaukakin sarki ya ce alamtara shin baka yi duba bane ya kai musulmi alamtara baka yi duba bane ya kai kafiri alamtara baka yi duba bane ya kai wanda ake magana da kai ko kai wane ne alamtara baka yi duba bane annallaha lalle Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi dukkanin abin da ke cikin sammai na mala'iku da abin da ke cikin kasai na halittu suna sujuda ga wane ne ga Allah sai ya ce wa shamsu rana ma tana me sujuda ga Allah wal qamaru wata ma yana me sujuda ga Allah sai ya ce wan nujumu taurari ma suna menene sujuda ga Allah kaga a can da yace annajmu wa shajaru yasjudan kaga da gaske ana nufin tauraron sararin samaniyan kenan kuma wannan magana kamar yadda malamai suka faɗa ita ne mafi bayyana mafi zahirantuwa cewa annajmu anan ana nufin tauraron da yake sama wal jibalu haka duwatsu suna sujuda ga Allah washajaru duka bishiyoyi suna sujuda ga Allah waddawabu haka dabbobi duk duk tinkiya da kake ganin ta kullun sai ta yi sujuda ga Allah kai ne dan adam ka zama kangararre an gane magana da kyau ko yasa yace wa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dhikra lilbashar ba wanda ya san rindinar masu bauta wa Allah fa sai Allah an gane magana da kyau ko ba wanda ya san dandazo da ayari da takuɗi da maɗuɗu da cinturundo da yamutsutsun masu bauta wa Allah fa sai Allah shi kaɗai ya sani an gane magana da kyau ko don haka kai ɗan adam idan ka ƙi sujuda ga Allah ka ƙi ka bauta wa Allah yo kai kuma a suwa wai kare da gudun layya irin ku ake yankawa na fata wai kare ne lallai yana ta gudu ya ga ana yanka dabbobi aka ce kai kuma a suwa me yasa ka gudu ai ba irin ku ake yankawa ba an gane magana da kyau kuma na idan ka ki sujuda ga Allah kai kuma a suwa ga dabbobi duka shi yasa a ayar da yazo kaga da yazo sai yace rana tana sujuda bai ware wani lokaci da ba ta yi ba yace wata yana sujuda taurari duk sai ce gaba ɗaya wan nujumu jam'u najmi ko jam'i na taurari taurari duka suna sujuda wal jibal duwatsu bai ce wal jabal ba wani dutse wa shajar yace duk bishiyoyi sai ce wa dawabu haka duk dabbobi gaba daya allazi yadubbu alal ardi wanda yake taka doran kasa da wanda yake ruwa da wanda ke kan tudu da wanda ke rami da wanda ke waje da tsuntsaye da suke yawo a sararin samaniya da masu kafafu biyu da masu hudu duka suna sujuda ga Allah sai ya ce wa kafirun minan nasi da kuma da yawa daga cikin mutane kaga ashe a cikin mutane akwai wanda ba sa ne ba sa sujuda ga Allah amma kaga bishiyoyi da ke yan albarka ne kaɗan adam ya shiga uku billahi lati bishiyoyi da ke yan albarka ne Allah ya ce duk suna sujuda taurari da ke yan albarka ne Allah ya ce duk suna sujuda amma da ya zo kan ɗan adam sai ya ce wa kafirun minan nasi da kuma da yawa daga cikin mutane ma'ana a cikin 'yan adam akwai kangararru wanda ba sa zuda ga waye ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa kafirun haqqat haqqa alaihim dhalal aiwa haqqa alaihi al'azab da yawa kuma daga cikin mutane kuma azabar Allah ta tabbata akan su ma'ana ba sa mu ba sa zuda ga Allah sai Allah ya ce wa man yuhinillahu wanda duk Allah ya wulakanta shi ta hanyar hana hi sujuda ga Allah ya bauta wa Allah fa malahu min mukrimin ba wanda ya isa ya karrama shi ko kai kana ga akwai ba wanda ya isa ya karrama shi duk wanda Allah ya wulakanta shi ya daidaita lamarinsa ya sa shi a layin sabo ya sa shi a layin kangarewa da fandarewa da waskacewa fa malahu min mukrimin duk abin da zai yi a duniya nan ba zai samu karanci ba da girma da daraja wallahi ba zai samu ba ko da ya ga wani girma ko wani matsayi to wannan ta lalace mai kamar sake ina fata an fahimci magana kamar yadda Allah yake cewa umli lahum wa umli lahum inna kaidi matin Allah ya ce wa umli lahum ina musu shifta ne ina musu talala mai kamar sake ne inna kaidi lalle tanadina lallai tattalina na azaba matino wallahi mai zartuwa ne a kansu da haka zai iya yiwuwa ka ga wani a cikin menene a cikin walwala da jin daɗi amma ba masoyin Allah bane ba mai bautawa Allah bane wannan kar ya daga ma hankali wannan wani ta lalace Allah ya masa ya dan hole kaɗan a duniya kafin ranar da Allah zai caraf ya damƙe shi Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ya kama shi to fa kamun Allah maɗaukakin sarki ba shi da daɗi daurin Allah ba shi da daɗi wala yuthiqu wathaqahu ahadun ba mai dauri irin nawayi irin na Allah subhanahu wataala yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna yawan damunsa yawanci sai su zo suna ce masa a- a- ya rasulallah gasuwa na kafirai ne ba sa bauta wa Allah Allah ya ba su duniya wa hum la ya'buduna Allah ba sa bauta wa Allah annabi bai taba ce musu komai ba ya iya ba su amsa ana nan ana nan sai Allah ya ba su amsa yace la لا yaghurrannaka
يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد na'am متاع قليل ثم مأواهم جهنم Mm.
وبئس المهاد Allah ya ce la ya gurran naka kada ya ruɗe ka taƙallubul ladina kafaru fil biladi kaiwa da komowar arna a cikin gidajensu da garuruwansu mata'un qalilun dan jin daɗi ne kawai na dan ƙanƙanin lokaci wallahi duk walwalar kafiri da duk walwalar mazinaci yana ga yana da kuɗi ya ba wa wancan kuɗi ya zina da ita yana ta shan daɗi wai shi a gwaninsa da ke gauraka ne shashasha ne shi gani yake morewa yake yi ko kuma yana da kuɗi ya je sai kayan maye ya ɗirika a cikinsa ya higa duniyar raguna da awaki ya higa duniyar karnukan anguwarsu da jakunan anguwarsu shi yana ga anan holewa yake Allah ya ce wallahi kar ya rude ka la ya gurrannaka taqallubul ladina kafaru fil biladi Allah ya ce mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam makoma su wutar jahannama ne wa bi'sal mihad tir Allah wadare a ce shimfidin dan adam ya koma wutar me wutar jahannama Allah yayi Allah ya sauwaƙe da haka yake cewa a wan najmu haka taurari a washa- a wannajmu wa shajaru da taurari da ainihin wato bishiyoyi yasjudan suna sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wasama'a ita kuwa sama rafa'aha Allah ya daga ta wa wada almizan kuma ya daura mizani ya ajiye mizani ya ajiye mizani malamai suka ce anan mizani anan ana nufin al'adlu adalci Allah maɗaukakin sarki shi ya ɗaga sama ya ɗuga ta ya ce ga ta nan kuna ganinta bi gairi amadin taraunaha ba ta da wani ginshiƙai da ake ganinta duk da wasu malamai sun yi wani tawili sun wata fassara suka ce rafa'ar samawati bi gairi amadin taraunaha wato ya ɗaga sama ba tare da tsarnu ba gashi kuna kallanta ba tare da wata matsala ba tana tsaye wasu kuma suka ce a'a rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha ya daga sama ba tare da tsarnu da kuke ganin su da idanunku ba bi ma'ana akwai menene tsarnun amma Allah ya rufe tsarnun ba a ganin su domin idan akwai tsarnun da suka tare sama jama'a za mu samu damar yawo a ƙasa ba za mu samu damar yawo ba duk inda ka bi da motar ka kai karo da tsarnu haka ne ko ba haka ba duk inda kai da haiju ɗinka sai ku karo da tsarnu da haka suka ce sai Allah ya batar da tsarnun ba a ganin su amma dai magana mafi inganci jama'a wannan saman ba ta da wani tsarnu da wanda ake gani da wanda ba a gani haka Allah ya daga abarsa don ya nuna buwayarsa da iyawarsa da mulki irin nasa shine wal arda was was sama'a lalle ita sama rafa'aha Allah ya daga ta wa wada al mizan kuma ya sanya sikeli na adalci an gane maganar da kyau ko kamar yadda ya faɗa ne alaramma a cikin wata sura yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط Mm.
وآتينا الذين أوتوا الكتاب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالقسط ya isa haka alaramma Allah ya ce laqad arsalna rusulana hakika mun turo manzanninmu bil bayyinati da hujjoji da dalilai hujja ita ce maganin duk wani kangarare jama'a duk wanda ya nuna abu kaza ba daidai bane karanta masa hujja yasa Allah madaukakin sarki yahudawa suka ce masa suka ce wa manzan Allah su cin naman raƙumi a gurinsu haramun ne manzo Allah ya ce a ƙarya kuke yi suka ce a'a su cin naman raƙumi a gurin su haram ne annabi ya ce ƙarya kuke yi suka ja annabi ya ja suka ja ya ja sai Allah ya raba rigima ya ce kullu ta'ami kana hillal li bani كل isra'il الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه Mm.
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة to قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين Allah maɗaukakin sarki ya ce ba matsal- matsalar ba haka ba ne ka rabu da su ya rasulullah ga aya Allah ya ce kullu ta'ami dukkanin abinci kana hillal li bani isra'il halal ne ga banu isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abin da annabi yaqubu shine baban yahudu gaba daya ya haramta wa kansa an gane magana da kyau ko abin da ya faru shine annabi yaqub ne ya tafiya jama'a da ya tafiya sai rashin lafiya ta kama shi akan hanya ba gida gaba ba gida baya sai ya ga zai hallaka sai ce ya Allah idan ka ban lafiya har na koma gida cikin iyalaina to zan haramta wa kaina cin naman raƙumi don in ƙara neman kusanci da kai sai ya bakance da wannan sai ku Allah ya bashi lafiya ya samu sauƙi ya kamo hanya ya dawo gida tun da ya dawo gida sai tara 'ya'yansa ya ce to na yi bakance wa ubangiji tafiyar da ne na yi rashin lafiya amma na gaya wa Allah in har ya ban lafiya na daina cin naman raƙumi saboda in nemi kusanci da shi kuma ya ban lafiya na dawo don haka ni na daina cin naman raƙumi amma ku za ku iya ci an gane magana da kyau ko to yahudawan zamanin annabi muhammad sai suka rike wannan hujjar suka ce su ma cin naman raƙumi haramun ne a kansu sai Allah ya ce a kullu ta'ami kana hillal li bani isra'il duk abinci gaba ɗaya halal ne ga banu isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abin da shi isra'il shine annabi yaqub domin kalmar isra'il asali kalma ce ba balarabiya ba amma daga baya ta koma larabci asali isra'il bawan Allah abdullahi asalin kalmar kenan an gane magana da kyau ko ko kuma isra'il in ka ɗauke shi da sinun isra'il mai tafiyar dare saboda yahudawa daga cikin ɗabi'arsu ba sa tafiya da rana yawanci idan za su yi ayari ko zuwa kasuwanci ko wani abu tafiyar dare suke yi su to sai allah ya saka musu wannan suna isra'il mai tafiyar dare haka wasu malamai suka ce amma dai magana mafi inganci isra'il bawan allah da yaransu na yahudanci ina fata an fahimta to shine Allah ya ce illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai fa abin da hi isra'il ab- abin nan shi annabi yaqub bawan Allah ya haramta wa kansa na raƙumi lokacin da ya tafiya an gane magana da ke ko sai ya ce hi ma kuma ya faru ne min qabil an tunazzala taura tun kafin a sauke menene at-taura amma qul fa'atu bit-taurati tunda sun ce ƙarya kake yi ka ce su zo da attauran mana fatluha in kuntum sadiqina a karanta idan akwai inda Allah ya ce ya haramtawa ainihin wato yahudu cin naman raƙumi sai su ainihin wato fada ina fata an fahimta bi ma'ana abin da nake so kawai in kai zuwa gare shi shi addini ana yin sa ne da hujja ko dai ka ce Allah ya ce ko ka ce annabi ya ce ko kuma ka ce sahabbai sun ce an gane magana da kyau ko kamar yadda yake cewa a addinu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi al ilmu shi ilimi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce babu laifi a ce sahabbai sun ce na fata an fahimta ya ce amma shirme ne da hayaniya da rashin hankali ana cewa Allah ya ce annabi ya ce ko sahabbai sun ce kai kuma kana cewa wane ya ce ya ce to wannan ana neman gauraka in aka same ka to an gama ana ce maka Allah ya ce ko annabi ya ce kana kokarin cewa wani wani ainihin wato mutum daban ya ce an gane magana da kyau ko saboda haka dai ubangiji madaukakin sarki ya ce an saukewa an- annabawa manzanni hujjoji da dalilai wa anzalna ma'ahumul kitaba Allah ya sauke musu littafi wal mizana da kuma mizani na auna ayyukan abin nan mutane wato littattafan da za su nuna musu ga abin da za su yi sai Allah ya ce liyaquman nasu bilkis idan su tsaye da mutane akan menene akan adalci bi ma'ana dai wannan ayar take cewa wa wada al-mizan wato Allah ya sanya adalci cikin mutane duk abin da za a yi a yi adalci yasa a wani guri yace inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا للعدل إن الله يأمر ما يعظكم به inna allaha lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya amurkum yana umartar ku an tu'addul amanati ila ahliha ku dinga mai da amanoni zuwa ga ma'abotanta duk amanar da aka baka kai kokari ka sauke ta yadda Allah da yadda aka baka ita yadda aka danka maka amanan nan ta kuɗi ne amanan nan ta tarbiyyar wasu ƴaƴa ne amanan nan ta magana ne don saboda sahabbai ba wai maganar amanar kuɗi ko amanar a baka kaya ajiya ba wallahi sahabbai saboda tsabar imani idan mutum ya gaya maka magana ya ce maka amana ce sahabin annabi muhammadu baya iya faɗinta an gane magana da kyau ku baya iya menene baya iya faɗinta shi yasa hafsa yar gidan sayyidina mai umar lokacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana son zai aure ta to sai ya kira sayyidina usman sai ya gaya mishi ya ce ni kuwa ina so zan aure hafsa sai na umar sai ya yi wa uthmanu tayin auren wa hafsa sai usman ya yi shiru bai ce masa komai ba har sai na umar ran sai ya ɓaci ya koma yana ta surutu yana ta yanzu usman wulaƙancin da zai min kenan na zo masa da tayin yata cewa ya aure ta in ma baya so ai gare ce min baya so amma ya mun shiru shi bai ce yana so ba shi bai ce a'a ba wannan wannan irin abu ne wannan irin zama muke sai na umar ransa ya ɓaci ana nan a cikin wannan hali sai manzon Allah ya bayyana cewa yana son Hafsa zai aure ta to dai bayyana wannan magana sai sai na Usman ya zo ya samu sai na Umar ya ce to Umar ka yi hakuri ka ji dalilin da ya sa ka ji na yi shiru ban ce maka eh ba ban ce maka a'a ba ya ce abin da ya sa ni annabi ya surranta mun cewa yana son hafsa zai aure ta ya ce to yanzu idan na ce maka e ina son hafsa zan aure ta kaga na ci amanar manzan Allah ya ce idan kuma na ce maka a'a ta iya yiwa daga baya annabi ya me ya fasa ko to ni kuma na ce ma a'a kaga an samu matsala in na dawo sai ka ce na maka magana biyu ya ce shi yasa na yi shiru in annabi ya tabbata zai aure hafsa to sai in gaya maka dalilin da yasa na ma shiru in kuma ya janye to ni kuma sai in shigo kuma in faɗa maka dalilin da ya sa ni shiru ban ce ma komai ba ma'ana ku duba magana ce mai daɗi annabi ya gaya masa amma bai je ya gaya wani ba amma kai mutum zai zo ya gaya maka magana ya ce maka menene surru sai kai ma ka je ka samu abokinka ka ce to surru ko ba haka ba shi ma sai ya samu wancan ya ce to surru tsakanina da kai haka ne ko ba haka ba kafin a ankara ta bakin na mai ahalari fa inil tabasat idan ta fantsama haka ne ko ba haka ba kafin a je ko ina magana ta fantsama ta tafi ko ina amma duk da sunan me da sunan surru surru ya zama surutu kenan ya zama sururu an gane magana da kyau ku to saboda haka yana da kyau mu zamanto masu rike amana ko ta magana ko ta kuɗi ko ta menene idan aka zauna da kai aka danki a wani abu na amana aka danka maka Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku isar da wannan amana inna Allah ya amurukum ka duba fa umarni ne an tu'addul amanati ila ahliha ku mayar da amanoni zuwa ga ma'abotanta Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl in za ku yi wato hukunci tsakanin mutane kuma ku yi hukunci da menene da adalci dan haka dai da yake cewa a wan najmu wa shajar yasjudan wa was samaa rafa'aha wa wada al mizan al mizan din nan ai al adlu ya sa ma ya ce Allah tukhsirul mizan cewa kada ainihin wato Allah ta ɗagau kai ko Allah ta ɗagau fil mizan cewa kar ku yi ɗagawa a cikin menene a cikin mizani ma'ana kar ku wuce gona da iri kar ku yi rashin adalci ai khalaqa samawati wal arda bil haqqi wal adli Allah ya halicci sammai da ƙasai da gaskiya da kuma me adalci yace litakuna al ashya'u kulluha bil haqqi wal adli dan duk al'amura su zamanto a bisa gaskiya da menene da adalci yace wa aqimul wazna bil qisti kuma ku tsayar da almizan wazani abin au bil qisti da adalci wala tuhsirul mizan kar ku ainihin wato tauye mizani to anan shi ma malamin sun faɗi maganganu guda biyu suka ce wa aqimul wazna bil qist din nan ku tsayi da ma'aunai da adalci to ana nufin ma'aunai na menene na auna abubuwan da ake aunawa in kana aunar da gero ko suga ko dawa ko shinkafa ko masara ko fulawa ko alkama ko me kake aunarwa ka ji tsoron Allah ka auna da menene da adalci kar ka dinga jijjiga kwano yayin da ka zo za ka ɗiba ka zuba wa mutum ka san akwai masu awo da idan sun zuba sun zuba sun zuba in sun zo ɗagawa za su zuba ma kafin ka an karhe su ɗanyi haka da kwana ya su ɗan kaɗa shi hakan nan wannan ya zuba tana wannan ya zuba tana ya su an taya mashi wallahi mana hanyoyin zalunci da yawa ko kuma idan ya zo aunawa sai ya danna wannan kan yatsan nasa a ciki na fata fahimta ya danna hitan ciki yadda zai zama ya ci wani gurbi na abin da za a zuba ma da haka in ya zuba ya zuba ya zuba sai ya ɗago sai ya juye maka nan ko wannan gurbin hannun nasa ya tauye wani guri da haka da haka idan buhu ne kwano tamanin idan ya gama aunar da shi sai kaga ya koma kwano 84 ko da biyar wannan kwano biyar din ya ciyo daga cikin na jama'a za ka tutar jahannama billahi allazi la ilaha illa huwa masu auna yadi suna yin haka mutum ya sayo bandir din yadi yana aunawa yana auna yana rage inci bibbi inci uku uku a na jama'a haka ne ko ba haka ba sai ya gama bandir din idan yana da yadi 200 ne sai ya ga bandir din daga karhe ya rage yadi 210 ya ciyo yadi 10 daga na jama'a za a maka riga da wando da hula da agogo da takalmin wutar jahannama da hibawan Allah kwarai da gaske kwarai da gaske saboda haka wa aqimul wazna bil qisti ku tsai da mizani da adalci ana nufin duk abin da zaka auna wanda yake da alaka da au to kai wannan yau an waye gari ka je layin yan shinkafa ka ga abin da ake nufi da ake yi da shinkafa shinkafa ce malam sai a firgita ta a razana ta a dumama ta sai ta taso hum hakan nan kawai sai a zo a cika buhu da ita sai ka siya ka je ka ajiye kana auna ana ci kawai sai ka ga ta me ta zagwanye ko kuma ta ma fara kusa saboda an watsa mata ruwa ta huru an zuba ta a cikin buhu haka suke yi wallahi da yawa daga ciki suna yin wannan saboda ku ji tsoron Allah wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan duka yana daga cikin wannan ma'anar haka idan ka je ka layi yanzu fa jama'a tsabar tauya mudu ya kai tauya mudu ya kai hatta kaza in ka je saya kai hankali kaza jama'a in ka je saya wallahi kai hankali kaza ce za a zo da ita daga ƙauye tana zazzabi da mashashara da kamajika ta yi lamo tana dab da mutuwa wala ma a jika tiramol kwaya uku ala ramma wala tiramol sai su ɗaga bakinta kawai sai su ɗura mata ba ta minti biyar kana zuwa daga ka taɓa ta ya lafiyar kazan nan ƙurƙyat ƙurƙyat kuma wallahi ƙarya ne tiramol ta sha billahi da zila ilaha illahu wallahi kana latsa ta hinka ta fara ihu ƙurƙyat ƙurƙyat kuma wallahi ƙarya ba wani ƙurƙyat in ka tafi da ita ta yi awa ɗaya a gurinka to wallahi ko dai ka nemi wuƙa ko kuma za ku haɗu a barzahu wala ta mutu ka duba ta yi mudi jama'a to Allah ba daidai bane wallahi wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan duk masu awu da masu gwada abubuwa wallahi kowa ya ji tsoron Allah Allah ya ce ku tsai da mizani da adalci kar ku dinga tauye mu kar ku dinga tauye abin awu wala tukhsirul mizan magungunan turawa ana yin wannan kai wallahi jama'a babu wani abu na rayuwar mu yanzu wanda ba a tauye mudu a cikinsa babu shi kawai sai dai idan Allah ya haɗa ka da adalan mutane yasa sai kaga idan zaka auna abu sai a ce tafi shagon wani kaza wannan yana da adalci min shaide shi amma shagon wani to zai cuce ka sai ka ji yanzu akwai shaguna da ake abu ne yanzu ka duba gidajen mai jama'a abin fa ya wuce tunanin ku fa gidajen mai yanzu ya kai kafin a zo a sauke tankar mai sai a kawo rabin tanki na ruwa sai a zuba a cikin ramu sai kuma a zo a zuba fetur din a kayi sai ka zo kawai sai su matsa maka da ruwa da fetur sai ka yi tafiya daga nan zuwa bauchi kafin ka je alƙarari injin ka ya buga ka sha ruwa da fetur na farko an cuce ka ba a zuba ma fetur iyakacinsa ba na biyu kuma an cuce ka an sa injin ka ya buga makanikai suna tauye mudu kafintoci na tauye mudu mesin mesin na tauye mudu kai wallahi jama'a tauye mudu ya kai hatta a ofisoshi ana tauye mudu an sa aiki karfe bakwai da rabi za ka fita amma baka fito ba sai karfe tara shaura kwata ka tauye mudu ko bai tauye ba ya tauye mudu haka mu ji tsoron Allah waɗannan al'amura duka da ake cewa mu gyara su wallahi wallahi ba za ka gane fa'ida su da alherinsa ba sai kiyama ta tashi don da su irin waɗannan abubuwan da ka rena da su ne za a yi ta cikawa wasu wanda ka cuta kamar yadda annabi ya tambayi sahabbai a tadruna manil muflisi kun san waye fallashashe tambaɗaɗɗe watsatsan lahira suka ce al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata tambaɗaɗɗen cikin mu shine wanda ba shi da kuɗi ba shi da naira manzo Allah ya ce a'a المفلس في أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وكذا وكذا وكذا ثم يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا كو وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته annabi ya ce wanda yake fallashe shi ne wanda zai zo da sallah da azumi da aiki da duk ayyukan ibada amma ya cutuwa ne ya tauye mudun wani ya an ciyawa na ashar baya gurin bai ma san ana zaginsa ya ya ta zaginsa a wani guri an yi temple an sa fararen kujeru na ƙarya na shegantaka ana ta zagin mutane ko suna yi ko ba sa yi an je teburin mai shayi an sa kasa ɗin jama'a ana ta cin namansu to na rantse da Allah sai kun biya a gobe kiyama wallahi sai ka biya duk abin da kake na ibada da su za a biya wanda ka zaga saboda haka kowa ya tsoron Allah wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan Allah yace ainihin wato wal arda ita kasa wada'aha lil anami mun sanya ta mun daure ta a waja'alna fiha rawasiya shamikhatin ko wa asqainakum ma'an furata mun sanya wa kasa rawasi duwatsu wannan dutse da kake gani kwatankwacin notuna ne da aka daura kasa da su kwatankwacin noti ne an gane magana da kyau ko to da haka da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama da sai ya sa ƙasar ta ta tangal tangal da mu amma da Allah ya ga dama sai ya ɗaure ta ai ginin duk da za a yi a doron ƙasar nan yana nan daren ba abin da zai sami sai dai in tsautsayi ko kuma Allah ya kawo ƙarshen sa amma in ba haka ba yana nan daren to dan haka wannan ƙasa Allah ya sanya ta lil anami dan halittu su zauna lafiya fiha faqihatun a cikin wannan ƙasa akwai dangin kayan marmari ka duba yanzu daga an tashi daga nan zaka je ka sai mangoro ka sai ayaba ka sai wane ne ka sai ainihin wato lemo ka sai kankana duka fakiha ƴaƴan itatuwa kawai ka je da ɗan ƙaramin kuɗinka ka more da kai da iyalanka wan nakhlu ko da yake ya tsada alarama ya yi dariya ya ce alarama yana ga yana kashe ƴan kuɗi da yawa kafin ya samu ko to wan nakhlu da kuma dabinai zatul akmami ma'abociyar kwanso an gane magana da kyau ko dabino tana da kwanso wasu suka ce al'akmam ana nufin fure da ake samarwa kafin a samar da menene dabinon ta nuna hatta kai ta zama busur ta zama rutab ta zama ainihin wato tam to shine zatul akma wal habbu da kuma kwaya dhul asfi ma'abociyar karmami ko kwayar masara tana da karmami ko tana da menene karmami ƙwayar shinkafa tana da karmami gero yana da karmami dawa da shauransu shine zul asbi an gane magana da kyau ko kamar yadda ya faɗa ne a cikin suratu alam tara kaifa yace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil sai ce tarmihim bi hijaratin min sijjin sai ce me faj'alahum ka asfin ma'kul Allah da ya tashi ragargaza wanda suka zo rusa Ka'aba daga cikin ashabul fili Allah ya ce sai muka mai da su ka asfin kamar karmami ma'akul wanda dabbobi ke ci an gane magana da kyau ko don haka wal habbu da ƙwaya dhul asfi ma'abociyar karmami war raihan da kuma ƙwayoyin da suke da kamshi ai a cikin dangin kayan ƙwayoyi akwai wanda idan an dafa su zaka ji suna ƙanshi da Allah ka je ka ai maka tuwon gero a ƙauye na rantse maka da Allah kana daga waje tsakaninka da tukunyar ya kai daga nan zuwa bakin shagunan can ko ƙarshen masallacin nan amma kana jin ƙanhin geron na dukanka sai dan baka samu dattijuwar da ta iya ba haka ne ko ba haka ba shine zul asfi war raihan suna kamshi ga kuma idan an tahe su suna da karmami da ainihin wato a dusa ko kuma mu ce kaikayinsu duka dai yana ɗaukar ma'ana Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba da wannan ni'imomi ne ya ku yan adam da aljanu kuke kuke ƙaryatawa na ni'imomin ubangijinku duk wannan ni'imomin da Allah ya mana ya mana al-arda wa da'a halil anam ya mana fiha faqihatun wan nakhlu zatul akmam ya mana wal habdul asfi war raihan duk Allah ya mana waɗannan abubuwan gaba ɗaya da Allah da wata ni'ima muke karyatawa cewa ba ni'ima mace daga cikin menene ni'imomin Allah yasa ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kun so ku kididdige ni'imomin ubangiji wallahi ba ku so ku kirga su ba ni'imar jikinka jikinka nan ka kalli jikinka kai ka san Allah ya ma ni'ima da Allah ya ga dama sai ya garka ba ido ko ya doda idanunka ko ya doda hancinka an gani amma Allah ya barka da bakinka da hancinka da sauransu yan uwa waɗannan ayoyi kamar yadda muka faɗa dama suna magana akan makhluqatin lahi da kuma irin baiwa da ni'imar da Allah ya mana gobe za mu dora mu ji sauran ni'imomin gaba ɗaya da kuma tambayar da Allah ke mana cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban za mu ji wannan hikima ce ta sa Allah ya dinga maimaita wannan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wannan ni'imomi ne ku yan adam da aljanu kuke karyatawa na ubangiji subhanahu wataala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muke tuntuban harshe ko karancin ilimi Allah ya yafe mana muna marhabin lale da ɗaya daga cikin malaman mu malam Murtala Muhammad Saleh wanda ɗaya ne daga cikin na'ibanmu na wannan masallaci kuma ɗaya daga cikin mai bamu gudunmawa a wannan guri ya zo mana ziyara ta musamman kamar yadda kwanakin baya kawo mana ziyara malam Murtala Allah ya ƙara ma lafiya da imani Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya ka da aljanna da wannan ziyara Allah kuma ya ƙara lafiya ya sa a gama da duniya lafiya Allah ya ji kan mahaifiya Allah ya sa albarka a rayuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh